الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما
بسم الله لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah muna yabo gare shi da ya sare mana haduwa a wannan masallaci masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na juma'a 19 ga watan ramadan a shekara ta 1445 a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 29 ga watan uku a shekara ta 2024 a lissafin miladiyya a faɗin Allah maɗaukaki inna ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha mun tsaya jiya a tattaunawar da muke karantawa daga littafin malam Abdurrahman bin Nasir za mu tashi inda yake cewa walidhalika qalat almalaika ko wali hada yawace wali hada qalat lahumul malaikatu wannan da'awa da su waɗanda suke da damar yin hijira amma suka ƙi wanda Allah maɗauki ya ambaci ba su da uzuri masu uzuri shine masu rauni da aka raunatar daga mazansu da matansu da 'ya'yansu amma su waɗannan sakamakon su wutar jahannama Allah ya tsare to don haka wannan da'awa da suka yi cewa su masu rauni ne a bayan ƙasa sai mala'iku suka ce da su alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ai ƙasar Allah tana da faɗi jiya mun yi magana akan wannan ko istifhamin na takriri ne da taubihi yawa tabbatarwa ake cewa haƙiƙa ya kamata ku sani ƙasar Allah mai faɗi ce da haka tun da ku tana da faɗi to sai ku hijira a ciki mana in zama a makka ba zai yiwu abin nan ba za ku iya tafiya madina ba to ku tafi wani wurin man inda za ku samu dama ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa haza stifhamu ta tsiriri nan don a tabbatar musu ne cewa i ƙasar Allah fa mai faɗi ce ai قد تقرر عند كل أحد يا تبت أولين قوة أن أرض الله واسعة سوى قصر ألا مفاديش فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه duk inda mutum yake wanda ba zai yi iya bayyana addininsa a ciki ba fa inna lahu muttasa'an wa fushatan min al-ard yatamakkanu fiha min ibadati Allah to lalle kasar Allah tana da fadi tana da yalwar da zai tashi ya koma wani liya da zai samu ya bauta wa Allah kama qala ta'ala ya ibadiy alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun ya ku bayina waɗanda suka yi imani lalle ƙasata tana da faɗi tana da yalwa kuma ni kaɗai ya waje ba ku bautawa in ji Allah قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم Allah maɗauki sai ke ba da amsa ta hukunci ya yanke hukunci dangane da waɗannan waɗanda ba su da uzuri Allah ya faɗa fa'ula'ika ma'wahum jahannamu wa sa'at masira to waɗancan da aka ambata dinnan marasa uzuri makomarsu inda za su tattara su koma ce ma'awa shi ne matattara inda mutum ya je wani wuri zai dawo gidansa na ƙarshe wani faɗin ma'awa akwai wa'azi sosai da gargaɗi a ciki cewa mutum ya rika tuna duk inda yake a duniya to shawagi ya zo ba gidansa ba ne gidansa shine inda in an masa hukunci gobe kiyama bayan an tashe shi daga kabari an tsaya gaban ubangiji subhanahu wata'ala inda Allah zai ce ya tafi ya shiga ya zauna tunan ne matabbata shi yasa ake kiran wurin ma'awa ma'awa daga awa ya awi inda zaka tattara ka koma wurin da zaka ce zawaita ilaihi ba Allah maɗauki ya ce inna Allah zawaliyal ard Allah ya tattara mun ƙasa ina ganin ta gaba ɗaya to duk inda ka je ka tawo ba annabi sallallahu alaihi kuma ya ambata cewa Madina ita ce tattarar imani imani zai tattaru ya koma cikin ta irin yadda macijiya ke tattara ta tattaro jikinta gaba ɗaya ta koma ramanta to wannan shine inziwa'i tattarawa da kuma ittikhazul ma'awa da rikon wuri da nan ne mafaka nan ne mazauna nan ne matabbata nan ne maboya inda mutum duk inda ya je ba ne in ba nan ba to shine ma'awa to wanda za a yi masa hukunci cewa ma'awa ɗinsa matattararsa makomarsa gidansa gidansa inda za a ce duk inda zai je shi bako ne in ba nan ba to a ce wutar jahannama ce gidansa inda zai dawwama to hakika tir da ita a matsayin makoma Allah ya yi gaskiya da ya ce wa sa'at masira ta yi muni wato dan adam in bai tsaya yana fahimtar alkur'ani ya rika fahimtar maganar Allah ba zai hasarar abubuwa da yawa Allah ya ɗora mana hujja ya gaya mana abubuwa in ka gaskata shi ka yadda ka suranta abin da ka iya fahimta daga cikin maganarsa to haƙiƙa za ka samu wa'azi a kowace kalma ya Allah muna roƙonka Allah ka tsirar da mu Allah kar ka sa fuskar mu a wutar jahannama Allah ka yaye mana Allah ka gafarta mana yace wa hadha kama taqaddama wannan kamar yadda ya gabata ne fihi dhikru bayani السبب الموجب فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه وقد يمنع من ذلك مانعه wannan kamar da ya gabata ba mun tattauna ba a baya dangane da kisan ganganci ko man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha har zuwa karshe ko mecece me sunan wannan ayar aya ɗaya ce daga cikin ayoyin mai ayatul wa'idi wa'id ayoyin wa'idi ayoyin narko to wannan fa'ula'ika ma'awahum jahannamu wa sa'at masira ita ma kama taqaddama kamar yadda muka yi magana akan waccan ta magana kisan ganganci to ita ma haka ne me ma'anar ta wacce fuska akan ka'idar ahlus sunnati wal jama'a wajen fahimtar nassoshi na alwa'd wal wa'id me wace me take ka'ida wanda muka tattauna dangane da ayatul wa'idi mawqifi matsayin ahlus sunnati wal jama'a dangane da ayatul wa'id in yi tambaya abin amsa saboda mu tabbatar an gane darasin da tsakiya-tsakiyar nan wa zai gaya wani na'am na'am matsayi ba makoma ba eh na'am na'am na'am na'am na'am wannan abun ahsanta barakallahu fika yayi kyau wannan abin da ya faɗa a dunkule haka ne cewa idan mutum ya cancanci a yi masa azaba to hukuncin shine a ce a nan duniya ya cancanci wuta an gane sakamakonsa wuta sakamakonsa a yi masa azaba a wutar jahannama amma ba lalle ne a yi masa ba Allah zai iya fasawa ya masa afuwa ya ce je ka an yafi ana buƙatar sharuɗa sharuɗan su ne waɗannan sabubban almujiba waɗanda suke wajabta wajabtawar ana nufin wannan iktiba'i su sabbaba a mutum ya cancanci azaba akwai kuma sharuɗa da mawane yawa ya zama da ganganyayi da sauransu da sauransu ba da jahilci ba da ilimi an gane mawani'i kuma ya zama a neme su a rasa shine ya zama yana da tawili ko yawwa ko in a ce ya tuba to kaga duk wannan tuban yana ɗauke wannan azabar ba za a yi ta ba ai kun gane da yanzu wannan gun duk ayar da aka ce za a yi mutum azaba to Allah zai iya fasawa zai iya masa afuwa zai iya aikata abin da zai kankare wannan zunubin ba a yi masa ba an gane yawa amma fa in Allah bai ga dama ba kuma ba a samu waɗannan sharuɗa ba shikenan yadda Allah ya faɗa za a yi to za a tabbatar masa da wannan azaba ma'ana saɓanin ra'ayin mu'tazilawa da suke cewa duk wanda aka ce za a yi masa uquba kaza to tilas ne akan Allah ya yi masa ahlus sunna ba sa tilastawa Allah komai Allah shi ke tilasta wa kansa ko in ce Allah shi ke ɗaukar alkawari shi kuma baya saba alkawarinsa a wannan akwai sauƙin ganewa ko to haka yanzu idan ka tuna duk da a cikin wannan zancen da muka yi a hadisin manzo sallama da yake cewa al'umma ta za ta karkasu zuwa kashi uku a saba'in da uku sai ce me kulluha fin nari yawwa kun ga shi cewa ma kulluha mene fin nari to in ka zo fassara wannan guri sai ka ce dukkanin su suna wuta ai da haka zaka ce dukkanin su suna wuta shin sun riga sun shiga wutar ai in anan duniya ne don haka abinda ake nufi da suna wuta sun cancanci wuta saboda sabawa annabi sallallahu alaihi wasallama da suka yi to in sun mutu akan haka kuma babu wani sababi da suka aikata na a yafe musu ba su tuba ba an fahimci abin to lalle Allah maɗaukaki kamar yadda ya alkawari ya faɗa annabin sa sallallahu alaihi ya gaya mana sun cancanci wuta to za su shiga wuta naka ashe ba ana nufin a nan duniya duk wanda yake wata firqa daga cikin firaq karkatattu na bid'a saboda zamansa a wannan firkar ka kafa hujja da wannan hadisin ka ce ya kai dan wuta an gane to ba a yin haka yau domin abin da ake nufi shine tsoratar da shi cewa wanda ya mutu akan wannan hanyar to fa wuta zai shiga kuma hakan ne ba ƙarya ba ne amma za a iya samun wani sababi da zai sa wane shi kadai ba dukkansu ba wane ba shi da wannan niyyar wane da jahilci wane ba da ganganye wane kaza wane kuma ya tuba wane a zuciyarsa babu kaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kin bin hanyarsa an gane wane an jashi ne kawai da jahilci to Allah madushi duk yana kallon wannan sai ya ce to kai fita amma ina manya-manyan jagororin bid'a da suka ɗora wa mutane suka ƙirƙiro waɗannan hanyoyi na ɓata suke kiran mutane zuwa gare su to haƙiƙa ba su tuba ba tuban kuma da ƙarin bayani da za su gaya wa mutane cewa eh sun yi kuskure sun kira mutane akan kuskure ba a samu wannan ba to Allah zai azabtar da su an gane wannan don haka kenan lafuzzan nassoshin wa'idi haka ake ɗaukar su a karantar a wa'azi a fahimtar a faɗa amma wajen tabbatar da sakamako akan ayyanannun mutane da wane da wane da wane da wane wannan lamarin Allah ne an gane abu yawa to wannan ayar fa'ula'ika ma'awahum jahannamu wa sa'at masira ita ma kamar waccan ce fihi zikiru bayani sabab a cikin wannan akwai bayanin sababi almujibi wanda ke wajabta ma'ana ya hukunta faqad yatarattabu alaihi muktabahu wannan abin da aka dora akan cewa in an yi kaza zai auku to wannan abin zai iya yiwuwa cewa wanda ya mutu akan haka bai tuba ba saboda ya ki hijira kuma gashi yana da damar hijiran kuma ba shi da uzuri to abin da Allah ya faɗa na cewa wanda ya ki hijira sakamakon sa wutar jahannama ne kuma cir da ita a matsayin makoma to ya tarattabu alaihi muktabahu abinda aka hukunta dinnan zai hau kansa ma'a ijtima'i shuruti tare da cikar sharuɗa yawa akwai kudurar ya san hukuncin da gangan yaki an gane yawa ko ma kila da rashin ganin girma da matsayin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kila dama a zuciyarsa kaga waɗannan sharuɗa ne wanti fa'al ne bai tuba ba ba jahilci bane ba tawili bane to in aka samu sharuɗa babu mawani'i me zai faru to ta haƙaƙa ya tarattabu alaihi mene muktabahu abinda aka hukunta cewa zai same shi to ya hau kansa an fahimta wa qad yamna'u min zalika mani'un zai yiwu kuma a samu wani mani'i da zai iya hanawa kamar yadda dai muka tattauna akan mawani da suke hana aiwa mutum azaba ina fata dai kun fahimci asalin aqidar ahli sunna dangane da mene ayatul wa'id aina bayan nan kun ji abin da dan uwanku ya ambata to wannan ita ce cewa duk alkawarin da Allah ya yi cewa wanda ya aikin alheri zai shiga aljanna wanda ya sallah ya azumi ya kaza ya kaza ya kaza sakamakonsa aljanna za a bashi matan aljanna za a shigar da shi gidaje daban-daban na aljanna mataki hawa kaza hawa kaza to duk inda Allah ya ce za a yi haka to baya saba alkawari duk wanda ya cika sharuɗa ya yi da ikhlasi ko ya bi sunnar ma'aiki sallallahu alaihi a aikin su ne sharta qabulil amal in dai an same su to insha Allah aikinsa zai tafi kuma zai samu wannan sakamakon gefe na farko kenan na biyu duk alkawarin da Allah yi cewa wane za a yi masa azaba ko in ce ba wane ba kai wanda yayi kaza za a yi masa azaba kaza wanda yayi kaza za a yi masa azaba kaza to in aka samu mutum ya aikata wannan din to sai a duba shi shi kadai ba dukkanin jama'a ba kowa sai a kalle shi daban in an ce ina masu laifi kaza to in suka zo ba cewa za a dukkaninku da gangan ku kai ba a'a sai a kira ɗaya ɗaya ɗaya kai kana da uzuri da ya sa kai kaza saboda kaza ne saboda kaza ran da aka yi wa'azin kaza ma an ce kaza ne kila kai baka fahimci wani abu baka je ka aikata duk Allah ya sani sai a ce to je ka ba komai wani kuma a ce kai an san da gangan kai a zuciyarka kiyayya ma kake da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma ka nuna wa mutane kaza ne kaza munafiki ne kaza ne kaza sai a ce wuta an fahimci abin wato kowa in aka zo tafsilin daki-dakin hisabi to kowa nasa ake masa ba a yin collective hisabi gobe kiyama sai duk mutanen birnin kudu ai musu kaza duk mutanen jigawa ai musu hukunci kun yi kaza kun samu kaza kun yi kaza an muku kaza ba a haka kowa shi kadai za a yi duk daɗewar da za a yi kuma kowa sai an kira shi kai kadai duk abin da ka ɓoye a zuciyarka sai an fito da shi ka yi kaza eh ka kullaci kaza kai mugu ne kai kaza ne kai kaza ne kai kaza ne duk sai an fito da shi rana kaza ka ce kaza akan wane kuma ƙarya kake rana kaza ka tuhumi wane sai fa an gama wannan tsaf babu wanda ya rage da haƙƙin wani a kansa sannan a ce a je a shiga aljanna ita aljanna ba a shigarta da haƙƙin kowa aka ai kun san hadisin mun sha faɗarsa hadisin kantara ko ta gada kafin shiga wuta ai kafin shiga aljanna za a tsaya Allah zai ba da umarni duk wanda ba da sani ba ko da kuskure ko ya taka wani bai sani ba ko ya yi wani zukula a wajen aikin haji ya yi wani kuskure wanda shi wannan ɗin bai ji daɗi ba ƙila ma ya yi Allah ya isa a kai ko yanzu sau nawa ake samu a masallaci da damuna tun ya zo daga gida da caɓi ya zo ya aje takalminsa ya fito zai sa sai wani ya ga caɓi wani shi ma ya ɗauko takalminsa ya ɗora a nasa ransa ya ɓaci zai ce Allah ya isa to ko wannan fa sai an tambaya sai an tambaya saboda ka ɓata wa ɗan uwanka rai bai halatta ka yi abin da zai musguna masa ba to duk wanda ya irin wannan ko duka ba tare da sani ba ko taka kafar wani sai a kira su da wane da wane kai rana kaza kaya wane kaza amma ba da gangan kai ba duk an san saboda an san ba da gangan din bane amma tunda shi wancan bai yafe ba sai a ce to zo karama shine ake yin abin nan kisasi kowa ya rama wanda ya zungure ka sai a ce kai ma zungure shi wanda ya taka kai kai ma taka shi to sai an gama wannan sannan Allah tabbatar da adalcin sai a ce to ku shiga aljanna wannan fa an musu hisabi sun cancanci shiga aljanna ne amma saboda wannan abun sai an rama shi sannan su shiga wallahi mu daina wasa da haƙƙin mutane haƙƙin mutane ka zama mutumin kirki ga kowa wajen mu'amala kar ka zalunci kowa kar ka ci mutuncinsa kar ka taka shi kar ka yi masa wani abu da gangan ka kiyaye abin da kai baka sani ba kuma Allah maɗauki mai yafe shi ne amma shi in bai yafe ba to fa sai ya rama gobe kiyama kafin a shiga wuta ya Allah muna roƙonka Allah ka tsare mu daga cin haƙƙin wasu wanda ba mu ba a ina ne سيسي فيه ذكر بيان السبب الموجب وقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانع من ينه وقد يمنع من ذلك مانع سيسي وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات wannan aya tana nuna mana cewa ashe lalle hijira tana cikin mafi girma a wajibai da Allah ya wajabta وتركها من المحرمات barin ta kuma mutum yana da damar ya hijira an hana shi addini a wani wuri sai ya zauna ya ci gaba da zama baya bautawa Allah kuma yana da damar da zai haka to shi ma yana cikin muharramat abubuwan da Allah ya haramta bal kai ba muharramat kawai ba min al-kaba'ir yana cikin manya-manyan zunubai wa fil ayati har yanzu a wannan aya dalilun ala anna akwai dalili akan cewa kulla man tuwfiya duk wanda aka karbi ransa faqad istakmala wastawfa ma quddira lahu to ya cika ya kammala duk abin da aka kaddara masa zai samu ina je mun yi maganar wannan je ko yawwa duk abin da aka kaddara masa min rizqi na arziki wal ajali da kuma ajalin mutuwa wal amali da kuma ayyuka da aka rubuta lokacin busa masa rai to duk mutum ba zai bar duniya ba sai ya same su kai hadisi da kullum muna faɗar sa ko inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i alla tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha ko fattaqullaha wa ajmilu fi talabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ruhul qudus ya yi masa wahayi daga Allah cewa babu wani rai da zai mutu ya bar duniya sai face ya cika duk abin da aka rubuta masa zai samu eh an rubuta zai kaza zai kaza zai kaza wallahi ba zai bar duniya ba sai duk abin da aka rubuta zai same shi ya same shi babu wani mai tarewa a hanya ya hana duk abin da Allah ya rubuta a lauhil mahfuz zai same ka na alheri to sai ya zo maka don haka ka cire tsoron mahassada ba ruwanka da wani mahassadi ya je ta hassadarsa ko kai zaman ka lafiya kai dai ka nema shi yasa ƙarshen hadisin yace fattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa ajmilu fi talabi wajen neman abinci ku bi ta hanya mai kyau kar ka zalunci kowa kar ka yi sata kar a haɗa kai da kai ai fashi da makami kar ku yi ƙungiyar asiri da za ku riƙa cutar mutane kar ka zama informant na masu cutar mutane duk abin da za a yi cuta kai arkomi ne a kasuwa kar ka cuci mutane a sai da hatsi dabbobi kake karka kumbura musu ciki karka cuta kowace irin cuta kuma wallahi Allah ba zai hana ko babu wani wanda zai hana arzikinka zuwa gare ka ba duk abin da aka rubuta zai zo maka wallahi duk duniya ba wanda ya isa ya hana in kana da wannan yaƙini wallahi bai halatta ka je ka cuci wani ba bai halatta ka yi kwange wajen aiki ba bai halatta ka zalunci mutane bai halatta ka ɗauki kuɗin al'umma ba ka yi haƙuri duk abin da Allah ya kaddara za ka ci na lauma da mai duk an rubuta to in ko za ka ci to Allah zai yassare maka hanyar abin ta halal in ka haƙura da haram baka taɓa ba wani ya ce wai a Najeriya ana fahimtar irin wannan wa'azi ɗan Najeriya yana jin wannan wa'azin da shi ake da gaske na wani muna ji har kabbara muna yi amma ka koma kasuwar ka ga tasarrufin mu kuma ka koma ofisoshin namu ka ga yadda muke mu'amala Allah ya sauke wala sai sai ga mutane wani in kana ganin wani abu sai ka ce anya mutane wasu sun yarda da Allah nan da gaske ne sun yarda da wannan ayoyin da ake karantawa in dai mutum ya yarda ya kamata ya samu tsorata cewa wallahi fa akwai kiyaman nan wallahi akwai hisabin nan wallahi akwai sakamakon nan da za a bayar babu ƙarya a cikinsa ya Allah ka kimsa mana tunani mai kyau to babu wanda zai bar duniya sai face duk abin da aka rubuta masa zai same shi ya cika shi wa zalika ma'khudhu min lafzi at-tawaffi an samu wannan ne daga lafazin at-tawaffi fa innahu yadullu ala zalika yana nuni zuwa ga haka cewa a cikawa mutum cikawa ko shine duk abin da ya cancance ka za a baka eh li'annahu law baqiya alayhi shay'un min zalika lam yakun mutawaffiyan inda wani abu ya rage ba a bashi ba wanda ya cancance shi to bai zama an cika masa ba Allah kuwa ya ce zai cika me ya ce dangane da masu haƙuri inna ma yi waffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab ko yawwa inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma mene uwaffikum iya kunga uwaffi din nan tana nan tana aiki yawwa don haka at-tawaffi shine a cika maka duk abin da ka zo yi a duniya don haka mala'ikan mutuwa ba zai kawo maka ziyarar tafiya da ranka ba sai ka gama cinye duk abin da aka rubuta matsayin da za ka kai a wurin aiki a kasuwanci a kuɗi shugabanci ko karatu hadda abin da ya shafi ilmomi daban-daban ayyukan kirki sadaka taimakon iyaye duk waɗannan abin da Allah rubuta maka za ka yi ba za ka mutu ba sai ka gama su tsaf sannan sai a zare ran haka Allah ya rubuta cewa a awa ta kaza a minti na kaza a sakon na kaza kar a ƙetare wane ya bar duniya to haka mala'ikan zai zo yana jiran umarnin Allah lokacin yana yi ƙyat zai zare ran ko a wannan hali kake kana tuƙi ba ka tuƙi kana lafiya ba ka da lafiya kana zaune kana kwance za a zare rai to kuma ba za a zara ran ba sai duk abin da aka rubuta zai same ka na alheri ko zai same ka na sharri duk sai ka gama samun su ashe kenan ba amfanin boka ko la yuqaddimu wa la yu'akhiru ba abin da zai maka in sharri aka rubuta zai same ka to ko ka je neman magani gunsa sai ya same ka an gane duk in duk abin da zaka duk dabara a ranar ko yana tsafi yana yi to a ranar ba zai ba saboda an samu karo tsakanin mai cikakken iko da mai rauni Allah shine mai cikakken iko shi kuma wannan dogaro yake da aljanu su taya shi ko inna kai da shaitani kana da'ifa makircin shaitan mai rauni ne haka allazi huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa jabbaru samawati wal ard ai ba zai yi wani ya fi karfin sa ba don haka ka yadda da Allah ka tattara ka koma zuwa gare shi ka tuba zuwa gare shi ka bi dokarsa ka yadda da shi wallahi da gaske ne ka yadda cewa za ku haɗu kinka da shi za a yi maka hisabi ya Allah muna roƙon ka cika mana da alheri sai ce wa fihi a wannan aya akwai al'imanu bil mala'ikati ko tunda Allah madauki ya faɗa innal ladina tawaffahumul mala'ikatu su waye mala'ikatu mala'iku lafazin mala'iku daga mal'ak mal'ak shine ar-risala asali lafazin mala'iku daga kalmar bane mal'ak mal'ak din shine daga nan a samu al'uluka shine ma'anan ar-risala don haka Allah ya halicce su ne don su zama manzanninsa tsakaninsa da mutanen da suke zaune a ƙasa wannan ƙasar a ita ce Allah ya ƙaddara shi wannan ɗan adam ɗin mai ƙafa biyu mai hannu biyu mai ido biyu Allah a nan ya ƙaddara ya zo ya zauna an gane? yanzu sun muku creative wasu mutane wai aliens ko wasu suna mars wasu suna ina ne ana ta kaddare kaddare su Elon Musk suna cewa za su tafi can su je su zauna ko sai sun dawo nan dai wurin nan Allah ya kaddara kowa ya zo ya zauna to wanda suke zaune a nan ya Allah yake mu'amala da su ya san komai nasu ciki da waje amma ya zaɓi mala'iku ya rika aiko su zuwa gare su a zaɓi annabawa a cikinsu sai a turo mala'ika ya rika gaya masa zancen mahalicci da yake sama cewa akwai mahalicci shi ya halicci mu ba mu muka halicci kanmu ba mu yadda da shi kuma ga wani littafi ya aiko annabi da shi mu yi rayuwar mu gwargwadon wannan littafin duk wanda ya bi to zai shiga wani gidan daɗi in an koma inda ba ku sani ba to yaddarka da wannan shine cin nasararka to waɗannan bayan Allah da Allah ya zaɓa su ne ake cewa mene mala'iku daga haske Allah ya halicce su mu ‘yan adam daga me yumɓu turɓaya aljanu daga wuta su kuma mala'iku daga haske kame da ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa saba wa Allah mun sha magana dai akan su duk kun san imani da mala'iku su waye mala'iku kuma shi yasa yake cikin rukunan imani guda shida wajibi kai imani da mala'iku ba ka ganinsu kuma ba za ka gansu ba an gane amma halitta ce ta gaibi kuma tilas kai imani su in ka ce babu su ka karyata Allah ka kafirta za ka zaman ka lafiya ka yadda akwai mala'iku suna nan da yawa adadinsu Allah ne kawai ya sani yawwa wannan dai mun sha magana mu kyale wannan gefen mu karasa inda muka tsaya don kada lokaci ya kure ba mu je ko ina ba sannan ce wa fihi al'imanu bil mala'ikaci wa madhuhum da yabo da Allah ya musu li'an Allah saqa zalika al khitaba lahum ala wajhi at taqrir domin ko Allah madaki ya koro wannan magana da suka yi akan fuska ta taqriri wal istihsan minhum da kuma kyautata abin da suka aikata ma'ana abin da suka faɗi Allah ya bashi bai ce a'a ni ba haka na aiko ku ba ko ba gane ba ba hanyoyi magana kalu kalu guda nawa bace a wannan ayar ko ayoyi guda uku ko daya ta mala'iku ta tsakiya ta waɗancan mutanen ko ta uku ta mala'iku to waɗannan maganganun da ba haka Allah yake so su gudana tsakanin mala'iku da waɗancan mutane ba da sai Allah ce musu a'a ni ba haka na ce ba barin su akan hakan ya nuna me ya nuna ya yarda da wannan abin da suka faɗa an gane yardarsa da abin da suka faɗa ya nuna ya kyautata musu wannan kyautatawar mai ce yabo ne a gare su shine abin da malai yake nufi wa madhuhum ta ina aka fahimci madhin nan wa zalika ko آيتي لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم وموافقته لمحله saboda cewa abun ya dace da bigiran da aka ce a faɗe shi sun isar da saƙo sun faɗa shi sa duk aikin mala'iku in ka kalle shi wanda dai muke muka samu labarinsa a nan a cikin alkur'ani ko a hadisai za ku ga mafi yawansa saƙo ne Allah yake aiko su da shi na mai ko na magana ko ko na tsoratarwa ko kuma na mataki da za su ɗauka amma duka asalin aikin su shine wannan risala ɗin sauran abin da suke na bautar su ga Allah ba mu san shi ba sai iya abin da Allah maɗauki ya gaya mana Allah samu da shi yace walau li'annahu haka ne yawa yace thumma stafna almustad'afina ala alhaqiqati sannan sai Allah ya toge ya cire waɗanda su ne haƙiƙanin masu rauni ɗin wanda ba ƙarya suke ba alladhina la qudrata lahum ala alhijrati waɗanda ba su da ikon yin hijira bi wajhin min alwujuhi ta kowace irin fuska wala yahtaduna sabila kuma ba su da fuska ba wata hanya da za su bi su yi wannan hijira fa haula'i qala Allahu fihim to waɗannan sai Allah dangane da su yake cewa fa ula'ika afallahu an ya'fuwa anhum to waɗannan Allah zai musu afuwa wa kana Allahu afuwan ghafura yace wa asa wa nahwaha wajibun wajibun wuquha ita wannan asa dangane da Allah madaukaki aukuwar ta wajibi ne tunda Allah ya faɗa ba ba asa ce irin ta dan adam ba in ya faɗa shi fata yake eh maybe will try za mu kaza za mu kaza muna fata muna jin dai duk wannan magana ce ta wanda ba shi da iko amma Allah madaukaki shi mai iko ne in yi amfani da lafazin dan ku gane to abin da yake nufi shine tabbace dangane da shi abin nan zai faru kuma sanannen uslubi ne na larabci ba wani ba wata magana ce ta isti'ara ko wani abu ne na majazi da abin da ba hakika ba yace wa nahwaha wajibul wuqu'i min Allah ta'ala bi muqtaba karamihi wa ihsanihi wato gurgudan yadda karamcin sa da kyautayin sa suke hukuntawa wa fit tarjiyati bis sawabi wannan sa ran cewa asa za a samu lada liman amila ba'd al a'mali fa'ida akwai wata fa'ida ga wanda ya aikata aikin kirki wa huwa me take fa'ida ga mutumin da ya aikata aikin kirki yace wa huwa annahu qad la yuwaffihi haqqa tawfiyatihi kila saboda mutum in an ce yayi sallah sai ce ina roƙon Allah ina fata Allah ya karba me yasa me fa'idar ka rika roƙon Allah ya sa a karba saboda la'alla kai da aka ce kai sallan nan ba ka yi ta yadda ya kamata ba ko yanzu gobe gobe kiyama za a yi mana hisabi farkon hisabin da za a yi akan sallah za a tsaye da kai a shekarar da ka balaga ka je wuri kaza ka je wuri kaza ka hau kaɗanya ko garin kaza da kaza da kaza aka dawo har ka dawo gida an kira la'asar ba kai sallar la'asar ba ko azhar kuma ka wuce haka ba kai ba har ka girma har ka zo ka mutu to ran kiyama za a tambaye ka rana kaza da ka hau kaɗanya an yi kaza ba kai sallah ba ka cika ta ko baka cika ta kaga sallah ka bata cika ba an gane to irin hakanan wanda kai din kuma wannan wanda baka yi bace wanda kai an ce ka tsaya da kaza ga sharuɗanta ga rukunan sallah ga kaza ran da ka kokkofa sallah ko kuma kai dai sallar bata cika yadda ya kamata ba ko alwalarka kai ta biribiri kawai nan da nan saboda baka damu ba in ka roki Allah ya karba kila wannan addu'ar ta sa duk da bata cikan ba sai Allah ya yafe sai ya karba an gane don haka wannan asallahu an ya afuwa an umɗin nan a cikin ayyukan bayi fa'idar ta ita ce ka riƙa saran cewa Allah zai karɓa aikinka don haka duk aikin da kai ka daina jin cewa kai an ma Allah zai karɓi wannan aikin to ba a so in ka yi shi ko da ta waya a ciki ka roƙe shi ya karɓa in kai sa'a sai a karɓe shi ko bai yi ba kai Allah fara nan tasa ta fi ƙarfin yadda kai kake kintatawa yawa kuma kai din ne baka isa a yi maka rowa ba a fadar Allah a ce wai ka roƙi wani abu sai a ce wannan mutumin ya yi girman da an ma damu da shi ba za a ba shi ba saboda a ɓata masa rai ai baka isa ba ƙasaitar Allah da sarautarsa kai baka isa ka zo ka nemi abin da za a ce ai ba shi da yawa ka yi haƙuri ina ne ba shi da yawa ba abun Allah ba da haka duk abin da zai maka falala ce daga gare shi yan uwa mu yadda da Allah kuma mu koma zuwa ga Allah kuma mu bauta wa Allah wallahi kar mu hada shi da kowa ya fi kowa karfi ya ya fi kowa ilimi ya fi kowa adalci ya fi kowa iya tsare ka duk abin da kake tsoro ba duk wani firgici da yake firgita ka babu mai iya tsare ka daga gare shi wallahi in ba Allah ba in ka yadda da Allah kuma zaka ga rayuwarka babu wani abu in ba nasara ba ka duba ka gani lokacin da ka tsaya da tauhidi kai watsi da layu da guru da kambu da kaudabara da suwaye duk ka gani ka je da zuciyarka take daɗi tsakaninka da Allah kuma sai ka ga ana yi maka hassadar ana yi maka kaza din amma ba abin da yake samun ka waye Allah ne to a koyaushe ma shi ne da ka karka sake dogara da wani wanda ba Allah ba Allah kyauta mana yace fa yau fa asa ulaika yau ina ne sai ce asa wa nahawha wajibun wuqu'uha min Allah ta'ala bi muqtada karamihi wa ihsanihi wa fi tarjiyati bi thawabi liman amila ba'd al a'mali fa'ida wa huwa annahu qad la yuwaffihi haqqa tawfiyatihi kila bai cika aikin yadda ya kamata ba wala ya'maluhu ala alwajhi laiki bai aikata shi a fuskar da ake so ba wadda ta dace alladhi yanbaghi wadda ta kamata bal yakunu muqassira zai yi kila yayi aikin da tawaya fala yastahiqu zalika thawab bai cancanci wannan ladan ba amma la Allah in ya roki Allah ya Allah ina roƙonka Allah kai mun afuwa Allah ka karba Allah kai kaza sai kaga Allah ya karba wa fil ayatil karima a wannan aya har yanzu dalilun ala anna man ajaza anil ma'muri mana ya shimfiɗa mana wallahi ilimi mai yawa a littafin nan fa'idoji da wasu sai dai ka same su a littafan fiqh wasu a littafan aqida wasu littafan usulul fiqh masu zurfi za a fito maka da su gwalagwalan fa'idoji a wurinsa babban ɗaya daga cikin manyan ɗalibansa ko babban ɗalibinsa sheikh muhammad bin salih al-usaimin ya fa'idanta da irin wannan uslubi duk tafsirinsa duk inda zai yi tafsirin wasu ayoyi sai ya zo ya ce maka fa'idoji fa'idar wannan ayar a wannan ayar ta nuna mana kaza da kaza da kaza wasu ya samu daga magabata wasu kuma istihadinsa ne bi muqtada ma fahimahu bi dalalatin lugha yawa da kuma saninsa da sauran ilmomi daban-daban ina tuna lokutan da in ya zo madina za a je a zauna gabansa da mu da malamanmu duk za mu zauna ga mu ga malamanmu ana sha gaya muku wannan labari sai ga ayar da ko ayoyin da limamin harami a madina ya karanta a lokacin su zai fassara dama tsakanin magariba da isha ne daga an yi zai zo ya zauna a kujera yana zama abinda malam liman ya karanta a sallar magariba to ranar ita ce darasinsa sai karanta waɗannan ayoyin sai fassara muku su kuma duk da irin wannan uslubin a cikin wannan ayar akwai fa'ida kaza a cikin wannan ayar za mu fahimci kaza da haka ake fahimtar alkur'ani hanya ce kuma ta ilmantarwa kowa da irin tasa amma wannan tasa tana da amfani musamman kamar da zamu gani gashi yadda malam a cikin shi malamin sa ne shi wannan da muke karantawa littafin sa malamin malam Usaimin ne Allah gafarta musu baki daya um yace wa fil ayatil karima haka ne ko na tsallake yawa dalilun ala anna man ajaza anil ma'muri a wannan ayar akwai dalili akan cewa duk mutumin da ya gaza aikata wani abu da aka yi umarni da a aikata shi min wajibin wa ghairihi ko wajibi ne ko mustahabbi fa innahu ma'zur cewa an masa uzuri an gane eh amma dama me sharadi man ajaza yawwa man ajaza aiwa ba man ta'ammada tarka ba man ta'ammada tarka ba shi ake nan ana zancen ajizi daga ina ya samo wannan da fadin Allah illa almustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtajuna sabila to daga nan aka samu ashe duk abin da ka kasa yi sai ka dauko kuma wannan ka hada da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha duk sun shigo cikin wannan ko yawwa da kuma hadisin da zamu zo garshen a ƙarshe malam ya gaya mana sai ce kama ƙala ta'ala fil ajizina anil jihadi laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi haraj babu kunci babu laifi babu ism yawa babu zunubi akan makaho in aka ce za a je jihadi an sauke wa makaho rahama ce ko ba rahama ba rahama ce hakanan wala alal a'raji al a'raj shine gurgu shi ma an sauke masa ba zai iya gudu ba in halin gudu ya kama ba zai iya ba wala alal maridi haka nan marar lafiya shi ma an cire masa an sauke masa in bai je ba ba komai wa qala fi umumil awamiri hakanan wanda yake jinyar marar lafiya da ba mai jinyarsa sai shi kamar da sayyidina Uthman ya tsaya jinyar yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yakin Badar yawa wa qala fi umumil awamiri dangane da dukkan umarni al'awamir nan jam'in mene al'amr yawwa wanda ake nufin command yawwa a in kuma al'amru ne wanda yake nufin sha'ani to shi jam'insa umur ne ba awamir ba a kusa wannan ko? ko mu gane ba yawwa ƙa'idar larabci yawwa ka gane idan umarni umarni da yawa za ka faɗa to awamir za ka ce sha'ani sha'ani sha'ani shi kuma me za ka ce umur yawwa za ka bambance tsakanin wannan da wannan to kamar yadda ya faɗa a sauran umarni na shari'a da ya bayar ya ce fattakullaha mastata'tu ku bi dokokin Allah gwargwadon iyawarku tun da aka ce gwargwadon iyarku an nuna maka ƙarshen tausayi duk abin da ba za ka iya ba to an yafe maka shi sai ka je ka aikata wanda za ka iya wa ƙala nabiyu sallallahu alaihi wasallam kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce idan amartukum bi amri inna umarce ku da wani lamari ko yawwa nan kun gani inna umarce ku za ka iya cewa da wani umarni za ka iya cewa kuma da wani sha'ani duk wurin zai ɗauka ko idan amartukum wani ne fi ka fassara da shi da umarni ko bi sha'an in ka ce da umarni kamar ka maimaita amartukum ko ba gane ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma min afsahin nasi yawwa idan amartukum bi sha'anin yawwa in na umarce ku da wani abu da nake so ku yi shi wannan abun ai kun ga shine sha'anin ba umarnin ba eh ba in na umarce ku da wani command ko ta haka sai ka gane wancan shi yafi almuhim dai kowanne ka fasara za a fahimci me kake nufi idan amartukum bi amri fa'tu minhu mastata'tu fa'tu bi ma'ana faf'alu an gane yawwa eh ku aikata abin da za ku iya abin da iko kuke da iko a kansa kasan kun san mas'alar istita'a me ake nufi da istita'a ko istita'a ana samun ta kafin aiki ne ko fi asna'il amal wannan mabhasi ne na masu ilmin kalami sun tattauna a wasu littafan aqida akwai istita'a kuma qabla al-amal wanda sai an same ta ita ce mai alaka da taklifi sai kana da ita a ɗora maka umarni to yayin da ka zo kuma za ka yi akwai istitsa'a wadda take ma'alfi'i to idan ka ware wannan daban-daban za ka fi jin daɗin fassara ayoyin alkur'ani da kuma lafuzan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi amfani da lafazin istitsa'a a cikin su an gane yawwa wannan misali wacce ce in ka tashi fassarawa istitsa'a ce ma'al amal ko ko qabla al amal wannan ta ma'al'amal ce wadda take a lokacin da za ka yi aikin kana da ita amma in ta taklifi ce ita ce allati ta kunu qabla al'amal yawwa wadda ita aka kalla aka ɗora maka shari'a yayin da za a ɗora a ce ya ayyuhal ladina amanu ku yi kaza to a lokacin ka kai matsayin da za ka yi wannan aikin kana da ikon yi amma in ka zo kuma za ka aikata yanzu misali Allah madaukaki ba ya wajabta hajji man istata'a ilayhi sabila ba yawwa shi wanda zai zai je haji wane ne wanda yake da iko a lokacin da aka saukar da ayar ta shafi duk wanda yake da iko nan a yanzu ko nan gaba to in kuma mutum ya tashi niyya bana zan yi aikin haji to sai ya sake duba yana da iko ko ba shi da iko wanda aka yi ta ɗora ta akan dukkan muminai to istita'a ce wace qabla al-fi'l wanda kuma lokacin da zaka yi aikin ne ka duba kanka da yanayinka zan iya ko ba zan iya ba to wanda zaka yi aikin tare da ita ita ita ce al-istita'atu ma al-fi'l an fahimci abin insha Allah malaman ilmin kalam a wasu wurare ba su malam ibnu taymiya akwai inda ya yi bayanin ilimi ya darje a kan wannan matsalar a cikin majmu'ul fatawa inda yake magana akan lamuran kaddara musamman a juz'i na takwas ne ko ko na goma sha biyu da yake magana akan matsala ta imani da kaddara hakanan malam ibn qayyim a cikin shifa'ul alil da ya magana akan matsalar kaddara yace walakin la yu'dharu al-insanu illa idha badala juhdahu wansaddat alayhi abwabul hiyali mutum yana fita ne a bashi uzuri ya fita daga laifi in an yi mai in ya yi ƙoƙarinsa in ya yi ƙoƙarinsa shi ne bazilul juhudi ka yi matuƙa ka ga kayi aikin nan kada ka zauna ka ce a wallahi ni gaskiya dama wannan abin ni ba zan iya ba tun baka gwada ba wanda ke samun uzuri shine wanda ya gwada ya kasa yawwa ko kuma ya san ciwon da Allah ya jarrabe shi da shi ba irin wanda zai iya wannan aikin bane tun farko an gane amma in wanda sai an gwada ne sannan a gani to baka dora baka sanya kanka cikin masu uzuri har sai ka gwada kaga ka kasa an fahimci abu yawwa wan saddat alaihi abwabul hiyali kuma kofofin duk dabarar da zai yi ya aikata wannan aikin duk sun rufe shine alhiyal yawwa mufradinsa shine hila ita ce da Allah ya faɗa illa almustad'afina من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة نوع حيلة me ake nufi da hila dabara ko yawwa dabara dabara shin me hukuncin dabara ta halatta bi itlaq ko ta haramta bi itlaq fiha tafsil ko ba haka ba eh malamai suna cewa hila ilal mubahi au ila ma huwa mashru'un fa hiya mubah an gane hilar da za a yi ta dangane da ko abin da ke wajen takririn wajibi ba mubah ba wajibi yawwa dabarar da mutum zai wajen tabbatar da wani abu wajibi to ta halatta dabarar da mutum zai yi wajen tabbatar da haramu to ta haramta dabarar da kuma zai yi wajen tabbatar da abin da yake mubahi ne ba wajibi ba an gane ita ma ta halatta da sharaɗin ba za a tuhume shi da yaudara ba ku riƙe wannan abubuwan uku zan maimaita da misalai hila wadda za ta ba da damar a tabbatar da wajibi dabara da za ka yi don ka tabbatar da wani abu wanda yake wajibi ne kuma adalci ne to wannan ta halatta suna ba da misalin dabarar da annabi suleiman ya yi lokacin da matan nan guda biyu suka zo akan suna rikici akan ɗa jariri ko sai wannan ta ce ɗana ne wannan ma ta ce ɗana ne ko aka rasa yadda za a yi kowace ta ce ita ta haife shi sai ya dabara sai ce to shikenan a yanka shi gida biyu a raba muku in aka yanka gida biyu ke ki daura bi ke ki daura bi ba shikenan ba sai ɗaya ta ce eh to ayi hakan sai ɗaya ta ce a'a ita ba ta yadda ba ta bar wa wata to sai ya ɗauki ɗan sai bai wa wannan da ta ce kar a yanka ita uwa ita ce mai wannan tausayin da za ta yi wannan abun wannan ku da ta yadda a yanka shi to ba ita ba ɗanta ba ne wannan yin wannan hukuncin ai ilhaƙin abu zuwa ga inda aka cancance shi adalci ne wajibi ne to dabarar nan da aka yi domin a tabbatar da wancan ta halatta an fahimci abin yawwa a hila ko ta haramun kamar dabarun da mutane suke yanzu na cin arziki ta hanyar cuta iri-iri a ci riba a canza mata suna a yi dabaru daban irin inscription nan da kuke ta yi da suwaye da suwaye da bitcoin da mai duk haramu to dabarun da za a yi ta yi da kwane-kwane a ce in ka ba da kaza za a yi koma kaza in ka ba da kaza za a yi koma kaza duk wannan hila ce a kwarai da gaske ai wannan ba mun taba wannan zancen ba lokacin da wannan inclination din inclination ne ko me inclination inclination akwai s ko inclination lokacin da ya zo muku duk kuka rikice a garin nan kaɗan ne suka zo suna ma tambayar a musu bincike me halacci wani ma a sirrance yake yi zuwa ya kwashi ɗumbin kuɗinsa ya je ya kai za a tuttulo masa za a yi masa tumbuɗin kuɗi shi kenan aka yi muku fafa nono kowa sai ya shiru kuma dama a tattaro kuɗin mutane na gaya mana wannan ina jin wata ran a darasin igasatul lafan na faɗi abu har aka yi masa mummunan fahimta aka je aka ce na ce ya halatta na zo na sake wani zancen muka sake maimaitawa ko yawwa da waɗannan abubuwan ya ƴan uwa musulmi a kullum za ka shiga wani lamari ka yi tambaya ka yi tambaya na shari'a da ƙwararru da suka san wannan abu a shar'ance ya halatta ai kaza a wanne a wace ka'ida a wanne irin aji za mu sa irin wannan kasuwancin ba haka kawai dan abu ya zo sabo kawai sai a zo a yi ta yi ba eh ko an canza ma ta ta salo an ce bet niger hmm? wai an ce wani abin shi ma yanzu ana ta yin sa wai ko akwai me a waya ake yi ya jama'a ta ta ce fa Allah fa ya haramta wannan abu duk wanda zai baka fatawar wannan bet na ta halatta gaskiya bai taimaka maka ba haramun ce haramun ce ka daina ta yanzu yanzu nan duk abin da ka ci sakamakonta ka ci abin da Allah bai halatta maka ba masu dabara ne suna can ta intanet za su yi pooling resources din mutane su tara a wurinsu kai ka kawo wannan ma ya kawo wannan ma ya kawo wannan ma ya kawo duk sun tara kuɗi a gunsu sai su dan bincina wannan su bincina wannan sauran duk su suka cinye kai ka san adadin mutanen da suke abin nan subscribing zuwa ga irin wannan gwargwadon adadin mutanen fa gwargwadon irin kuɗin da su waɗannan suka samu to a ciki kuma sai a zazzaɓi wasu sai a ɗan abin sai ka zo kai ta munna wallahi an turo mu nan wani ne aka haɗa duk abin da za ka kawo wani ma ya kawo sannan a yi sakamakon kuma shine a cinye naka wani ya cinye ko kai ka cinye na wani to sunansa caca an fahimci wani abu duk abin da yake kasuwanci ake yi to a kawo sharuɗansa da ƙa'idojinsa da kuma bayanin cewa in an yi tun da kasuwanci ne za a iya faɗuwa in an faɗi za a biyo ku ku cika ku shareholders amma a ce ga kasuwanci kullum ba a faduwa babu wannan yawa babu wannan a shar'anci to haka irin waɗannan abubuwan su ne mene hiyal ne ilal muharram fa hiya haram akwai hiyal kuma da take ilal mubahi zuwa ga abin da yake ya halatta kamar kana da haƙƙi a gun wani ka yi dabarun da zai biya ka ka yi dabaru da zai biya ka ko ta hanyar wani labari amma kar kai ƙarya e ka kintsa wata dabarar da zai ga girman abun ya kawo maka kayanka amma da sharaɗin kada ya ɗauka kuma ka yaudare shi to wannan ita ce hila ilal mubahi ta farko hila ilal wajibi ta biyu kuma hila ilal mene ila al muharram muna roƙon Allah mu dake lokacin yayi gaba ɗaya sai tsayawa to mu ƙarasa zancen wannan din aiko إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولكن لا يؤذر الإنسان إلا إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب الحيل لقوله لا يستطيعون حيلة وفي الآية تنبيه آية هر ينزو أكوي فتكر على أن الدليل في الحج والعمرة ونحوهما مما يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة شوى دليلي نن دليل أبن أكين في دا بحجة قرآني با a jagora da zai nuna muku hanya a tafiyar umara ko hajji ko duk wata tafiyar da ake buƙatar sai an yi niƙi gari an yi tafiya in dai za a yi tafiya to ka samu dalili ka samu jagora da zai kai ka ya nuna maka hanya kar ka je ka ɓata to wannan sharaɗi ne kafin a samu istifa'a don haka hajji yana zama wajibi ne akan mutumin da yake da jagoran da zai nuna masa hanya in wannan ana zance lokacin da ake tafiya a kafa ko akan doki ko raƙumi to sai ka samu daga cikin abin da zaka samu da kuɗin guzurin da zaka bari a gida da kuɗin guzurin ka na hanya da kuma kuɗin guzurin da zaka je makka da ayyukan da zaka yi na kuɗin hadaya da sauransu to sai ka hada da kuɗin ladan da za ka biya jagoran hanya in ba a same shi ba istita'a ta faɗi a kanka shafin batsi a nan guri an fahimci abin to muna roƙon Allah maɗauki ya sa mu dace Allah kuma ya amfane mu da abin da muke karanta ba mu ikon aiki da shi wa akhir da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk